الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي هو كذلك kafin mu fara karatu akwai waɗansu hadisai da ya kamata mu tattauna su mu gani kamar yanzu ai mun fara fahimtar cewa addini ibada sunna salafiyanci shine mai kusanci dawa ba tallatawa ba ko to me tallatawa din to za mu je me tallatawa din to neman me za mu karanta wayannan hadisan mu gani karatun ba nutsuwa ake yi kuma da kyakkyawan niyya ba fa kowa sai kauce hanya sai ka kauce hanya kana ganin kana wani abu ke an fahimta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana amurukum bi khamsin allahu amarani bihinna tsarin hadis akwai ɗalibin da ke bukata a fassara mashi wannan kalma in sha Allah wadda mai bil jama'ati wasam'i wa ta'a wal hijira wal jihadi fi sabilillah ana ji fa innahu man kharaja min al jama'ati qila shibrin wai mai kenan eh wanda ya yi mai ya fita cikin mai in akwai jama'an musulmi sai ka fita ciki ka ɗan haka ga abinda manzon Allah ya faɗa ina ga kai da ka zo ka raba jama'an kai jama'an ka wannan jama'an sa wannan jama'an sa wannan jama'an jama'an musulmai sai kai ka fita ciki ka keta jama'a ke to ina ga waɗanda suka keta jama'a fi da shibirin shi mai ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad khala'a ribqal islam min unuqi me kenan ku da ku tafassarawa ya ya fitar da me musulunci ila an yarji'a har sai ya dawo to hadarin shine wa man da'a bi da'wal jahiliyyati wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa huwa min jusa jahannama yana cikin madan wuta qalu ya rasulullah wa in sama wa salla qala wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun an fahimci wannan biyu kenan ko to ga na uku fad'ul muslimina bima sammahum musulmai a kira su da abinda Allah ya ambace su da shi ba abinda suka kirkiro ma kansu ba al muslimina al mu'minina ibadallah sunan da Allah ya ba musulmi ya ba ku kenan sunan da Allah ya ba musulmi kenan muslimina mu'minina ibadallahi duk wani sura da kuka saka to ya ga ce musulmi na musulmai ne kai suka zo ka ce wani bashi ciki kai suka ce wani bashi ciki muminai ne kai suka ce wani bashi ciki ibadallahi bayan Allah ne kai suka ce wani bashi ciki to har aka zo ya zamo akwai wani ciki akwai wani bashi ba wani ba akwai wani bashi a ciki ya zamo ne bangaranci da kungiyanci da an fita kan ka'ida an fahimta قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس نيكم إنا أمرتكم أبو قدابير أمرني الله عز وجل بهن الله مدوكي سركي أمرتين دسو aljama'a alizanci jama'an musulmai wasan wata'a a ji abi wal hijira da hijira in ta kama wal jihadu fi sabilillah da yakin tada addinin Allah faman faraka aljama'ata qida shibrin wanda ya rabu da jama'a qida shibrin ina meye shibir ai faƙad khala'a ribqatal islami ya kwance addi ya fita cikin musulunci awul imani min unqihi awul imani min ra'sihi illa an yuraji'a sai in ya dawo wa man da'a da'awal jahiliya wanda ya da'awa kira da kira na maguzanci na kungiyanci na menene da menene na an raba musulmi wa'annan daban wa'annan daban wa'annan daban wa'annan yaushe za a hadu fa huwa min jusa jahannama ba haka ba Allah me ba haka bane ba min jusa jahannama qila sai aka ce ya rasulullah wa in sama wa salla ko yana yayi azumi yayi sallah qala wa in sama wa salla tada'u بدعوى الله الذي سماكم بها تدعوا بدعوى الله الذي سماكم بها wanda Allah ya ambace ku da shi sunan da Allah ya samu almuslimina almu'minina ibadallah ana ji da'a ta kake Allahu akbar ana ta hayani ana ta hanyar tafiyar kenan abinda manzo Allah ya je karantar da mutane kenan yadda ka san mutane na yin abubuwa sai addini suna hayaniya suna hauka kake kake tsirantsewa da Allah manzo Allah bai kawo wannan ba haka wayannan abubuwa duk manzo Allah ba shi ba shi kawo su sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan da manzo Allah ya kawo ta suke da wahalar rai saboda shedan baya so su ko manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع wa mani da'a da'awar jahiliya duk inda yake da matsalar kenan nan wa mani da'a da'awar jahiliya fa innahu min jusa jahannama fa qala rajul ya rasulullah wa in salla wa sama qala wa in salla wa sama fad'u bi da'wa Allah alladhi sammakum almuslimina almu'minina ibadallah قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صهبة وله غير هذا الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو سلام الحبشي اسمه ممتور وقد رواه عن علي بن مبارك أيها بن أبي كثير على جي قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام أن أخاه زهير بن سلام أخبره عن جدي أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث الأشعري الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى جاهلية فإنه من جثى من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى to yaya za mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hana mu kira kaza kaza sai ce fad'u fad'u bi da'wati Allah allati sammakum Allah biha سماكم الله بها المسلمين المؤمنين ibadallah an fahimta قال أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلأ ربقة الإسلام أو الإيمان من عنقه أو الإيمان من رأسه إلا أن يراجع ومن دعا دعوى الجاهلية وهو من جثى جهنم قيل يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى تيازام يا من الله صلى الله عليه وسلم قال تدعوا بدعوى الله وين كنا ها وكراو كم كدمي da sunan da Allah eh to wani suna Allah ya bamu almuslimina almu'minina ibadullah an ji wayannan maganganun duka akwai wanda bai fahimci wani abu a ciki ba ce katab jin sahabiya ce mu ahli sunna mu salafawa mu yan kungiya kaza mu katab jin ba malik ya fada imamu ahmad ibn hanbal shine ya sha wahala al'umma suka tabbatar min shi imamu ahli sunna ka kun taba ji ya ce ni imamu ahli sunna kun taba ji ya ce mu ahli sunna balle sauran kungiyoyi da ba su da alaka sunan ma ba su da alaka da addinin musulunci kun taba ji suna faɗar wannan musulmina mu'minina ibadullahi haka Allah ya ba mu abinda suke tun daga sahabbai har zuwa lokacin da kowa ya zo ya ba kai sunna to sauran mas'ala daya bida'awar jahiliya ma hiya da'awar jahiliya kai za ka fassara manzan Allah zai fassara sallallahu alaihi wasallam kowa ya san sunan almuhajiru na wani ansar manzan Allah ce launar hijiratu la kuntum ra'an min al'ansar almuhajiru na wani ansar suna ne a cikin musulunci mai daraja mai ɗaukaka da kowa ke alfahari da shi ba haka bane ba amma da aka zo aka ce yanar muhajiri na wannan suka ce yanar ansar sai manzo Allah ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum kiraye kirayen magusanci kuma za ku koma ina tsakaninku sunan kuma kai suka kira sunan shedadai suka kira ya lal muhajirina wani suka ce ya lal ansar eh me za a fada da hausa me sunan shi da hausa kungiyanci bangaranci me eh duk abin da za ka fada ba sunan ake kallo ba fa mai ta da wannan abin mai ta da wannan abin eh mai ta da wannan abin yanar muhajirin yanar asar kiran sallah aka yi suka ce yanar muhajirin ku zo a yi kiran sallah ya da lasar ku zo ana kiran sallah ya da muhajiri na ku zo mu hada kai mu yi tashi mu fada ya da lasar ku zo mu hada kan mu shida da wannan to ka dauki ka auna da halin da ake ciki shedan zai kyale mutane yabi annabi adam a cikin aljanna balle balle kai a shedan zai yabi mutane har inda suke ku zai bi su shi sa duk abin da kake yi karinka la'akari mai manzon Allah ya faɗa wa'anda kake cewa kaza kaza din sunan ba kaza kai ma yi la'akari da kanka me kake ciki kan me kake duk sa'an da ka auna addinin musulunci da cewa addinin musulunci da ibada da sunna da menene da menene abin da ake nufi da shi kusanci da Allah ba tallatawa ba sai ga kuɗi kowa yanzu tallake na yake to in ka tashi yanzu kai sallar la'asar ko azhar duk rukunan sallah ka cika a ciki rukunai musahabbai wajibai sharuɗai duk ko sunnoni komai ya cika sai kai riya sai me eh a'a sallan bata cika bane amma kuma me to ina ga farko abinda ake yin duka riya ake kowa kaga yana bincike yana so ya ce kare kanshi ne ko ya ce fado na ba ce shi ya iya ai wannan malamin baya tsoro ai wannan kaza kaza kaza kaza kaza wai aka ce kana karantarwa ko kana wazi dole ne kowace magana sai ka bada jawabi kai dole ne komai sai ka shiga ciki kai dole ne komai kai sai ka fada a ciki suna wasa da hankalin ku tattalin arziki su rike sai dai su san muku amma matsala ta zo to me wa aka ce wanda yace kaza sai ga yana Allah Allah zai fada sa'annan kuma Allah ya zo ya jarrabe mu da fitinan zamani wannan abubuwa din nan mutum yana zaune kana zaune baka san ha baka sauka ba a kawo hotonka kai ma wani rabi a kawo hoto wani kai ma wani rabi dan Allah bai zama gulma ba bai zama fitina ba bai zama tashin hankali ba to haka za a tayi kun a samu zama lafiya ba da izinin ka ba ba kai ka ba a sha a ɗauko wata maganar da kai lokacin ma da kai magana ba wa'annan abubuwa sai a zo a ɗauko hotonka aka a ce ai ka yi ma wani raddi wannan maganar da kai watakila wani na lokacin bai shiga makaranta ba eh wai ma wanda ba ba a haife shi ba ba haka bane ba ba tatsuniya ba ce ba mun yi karatu biyu ce muna cikin buhari muka tashi wani yaro ya zo mana ai cewa muke baka san social albani ba ne su wane da wane ne kuma muna buhari ba na kawo littafin karanta ina kawo matsaloli masu wahala in ce albani ya fada ibn taimiyya ya fada wane ne ya fada ibn bazai ba a yi wannan kun ji wani ya zage su kun ji wani ya kira ambaci sunansu ha na ce shekul albani wai eh shi na kama hannun shi na samu ta muka je har gida na ɗauko littafin albani duk littafai na nan nake saka na ga mas'ala kaza na zana mas'ala kaza na zana ina ba shi ya duba 1971 ya ce mana ai ba haife ni ba lokaci jama'a yanzu kai za ka zo ka nuna min ga yadda ake manzo Allah bai ce laisa minna man lam yuqir kabirana ba wa yarham saghirana ba kafin ka je ka yi karatu duk waɗannan sunnonin an zo ana karanta su ana nuna mutane sunna cikin ruwan sanyi darul hadis ba alhamdulillah ila fakhra ana kano ana ba a cin yanka mutanen kano darul hadis ta zo ta mai da komai wanda ba a sallah kan aka zo aka ce duk wanda yake musulmi ne in yi sallah sallah ta yi in ka bi shi sallah ta yi amma karban sallah daban fa sallah ta yi daban me kwantar da wannan fitina darul hadis ba suna ake shirya da ba yanzu shi ne duk sa'an da ka je kai karatu waɗansu karatun daren hadisi suka gani suka je koyi ilimin hadisi zai suka dawo shi na so su yi tsalle su yi tafi su ne malamai su aka sani su dole ka girmama na gaba da kai dole na gaba da kai ya tausaya maka ya rahamuka sunna ke to shi yasa daga yau in ba ku sani ba ku sani sunna salafiyanci ana neman kusanci ne da Allah da su don gaskiya gaskiya gaskiya ce amma in ta zama ana tallatawa kuma yanzu kai sallan la'asar duk sharuɗai da rukunai sun cika sai kai riya sallar ta zama mai ba ka da ladan komai a ciki to abin da ke kamunar gingimu duk ke nan baki ɗaya kana da'awar suna kai ba baka san sunna ba baka san sunna ba kana da'awar kai mai da'awa ne ba su a ce ma da'awa da'awa suke cewa akwai bambanci tsakanin da'awa da da'awa akwai bambanci ko babu alaran ma akwai bambanci ko babu da'awa daban da'awa daban fadda'awa ma lam yuqimu laha bayyinatu fa ashabuha ad'iya fadda'awa dole amma da'awa ita ce da'awa da mai hakuri kenan da'awa ne ya ara daban an fahimta sai a bambanta tsakaninsu daga wajen ke da sunan ma ana kuskure kisa za ka jami'ar imamu da'awa imamu da'awa imamu da'awa to su su ibnu abdulwahab kenan annajid su ne suka yi da'awa shekara kusan ɗari ana kiyaye aqida to amma duk waɗanda ba sa son su babu wani abu sunan shi wahabiya fa masu cewa daular wahabiya wahabiyawa babu wani a cikin malaman babu wani wanda ya taba cewa su wahabiya ne kore maka su suke to amma ya me ya faru duk an san sunna suke bi amma matukan an tabbatar da sunna suke ba wanda zai zargi ba wanda zai zarge su ba haka bane ba to shi yasa sai aka dauko suna aka lakawa musu wahabiyya to don kana zagi wahabiyyawa ina rawan wani da kake amma kace ai sunna kana kana sukan sunna ta yi tsalle ta je ina ta je inda ba ka son ta je don yace shi sunna manzo Allah shi ka sunna yace kuma ai riko da sunna amma yace a tallan mu yi tallan kanmu da sunna eh mu yi tallan kanmu da sunna to shi yasa kowa ya duk wannan hayaniya da ake zama da malamin ku ya yi kamar Allahu akbar ai kabara ba inda zai kai mu wallahi sai mu yi riko da gaskiya ba yadda za a yi ka fito ka yaba malaminka shi ma ya ka hana shi ya fito ya yaba malaminsa ba haka ba ne ba kai ne kake ganin suna kuskure su ma suna ganin kana kuskure ba haka ba ne ba haka ne ko ba haka ba ne eh to ka gani ko yaushe za a hadu to sai kowa ya koma yana da'awar jahiliya ke da'awa na maguzanci ke an fahimta akwai neman ƙarin bayani a cikin wannan daga yau duk ibada da sunna da mai salafi ya ce da komai kabar ya zama tsakaninka da Allah kana son kusanci da Allah ne shi ya san ka to in ni ban san ka ba to me zai maka in na saka ko ban saka to me zai maka Allah shi zai yi shi kuma ya sani a tsakaninka da shi ne amma har ya zama talla to wallahi tallahi an kauce hanya an fita kan hanya kuma ba inda za a je sai wannan hayaniyar da kuke gani shi kenan akwai mai neman ƙarin bayani sa'ad da sai ka zama abin wasa kana zaune yaro zai fito ya yi ma raddi ana son a ɗauki sunanka ya yi shuhura da sunanka da kai eh waka ne yana so ya shuhura bari ya soki wane wane yana so ya shura bari goyi bayan wane an zo kowa shuhura yake ne ka karanta magana dukka ji magana ba matsala ta ilimi ko kwaya ɗaya a cikin hayaniya ce da shirme wallahi an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا همير بن زنجويا قال حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب قال ربيعة بن كعب قال يتي كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسنتي إنا كهانا وجمع الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوء وبحاجته in ka masa ruwan alwala in ka masa abubuwan da yake bukata takalmi ne a sawaki ne wani abu ne ya ce in ɗanko fakana ya komu minan lairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi cikin dare fayaqulu sai ya ce subhana rabbi subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi alhawiyya alhawiyya ma'ana lokaci mai tsawo a cikin dare alhawiya an ce lokaci ne cikin dare cikin lokutan dare ne to abinda ake nufi shi ga lokaci mai tsawo na jin shi na jin shi na tafada da jimawa subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin qala fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai manzo Allah ga ina masa khidma in dauko asawaki ta kalmi ruwan alwala menene da menene halaka haja manzon Allah ke da in kana masa hidima kai za ka karu da shi ba shi zai karu da kai amma kana masa hidima kullum sai dai kai ka kawo ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane to da ake zaune din kan me ake rayuwa hallaka haja kana da bukata hidimar taka ta yi yawa kana da bukata قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة يا من زعل بكاتة وي بكينا نيروري دلولي بكاتة أغريك يا من زعل الله نزمو تاردك يا أشكين الجنة wannan bawan Allah akwai ilimi akwai tunane bukatata kala awa ghayra zalik babu wani abin da kake bukata kala huwa zaka wannan ni abinda nake so kenan ba wani ya ce ya manzo Allah kudi nake so yace zaka yi yace yayi musu addu'a sai zama mai kudi ba wannan da shi ma yace yana son kudi manzo Allah ba zai bi shi ba me kake bukata da yace ya manzo Allah na zama tare da kai a cikin aljanna babu wata bukata sai wannan yace abinda nake so kenan wannan karamin mutum ne wannan za a sa cikin manyan masu tunane masu imani ko cikin kananan mutane sa'an nan ka zo ka wulakanta wannan kuma Allah ya kyale ka eh haka ne sai manzon Allah ce sai manzon Allah ya ce za mu faɗa masa za mu gaya wa Allah wallahi babu ladabi za mu roki Allah za a gaya masa za a gaya ma Allah kai ka tashi ka faɗa ma Allah mana Allah bai sani ba ne ka tashi ka roki Allah shi ne ladabi قال سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يتي فأعني على نفسك بكثرة السجود محل الشاهد كنا فأعني على نفسك بكثرة السجود wannan hadisi buhari da muslim sun rawaito shi to ka taimaka mini akan wannan abin da kake nema din nan da me bi kasrati sujudi ka tashi kai ma da kanka kai aiki to manzo Allah ya nuna mishi hanyar da zai bi ya samu aljanna yana tare da manzon Allah ke an ga yadda ake tarbiyyar da mutane ku amma za a faɗa za a faɗa masa za a gaya wa Allah akwai ladabi cikin wannan magana ko ka tashi ka gaya wa Allah ka yi sallah ka faɗa wa Allah ka gaya wa Allah a'a ka tashi ka yi sallah ka roki Allah هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحكم بن موسى عن حكل ابن زياد عن الأوزائي an ga wani bawan Allah shi hidima da yake manzo Allah abin da yake so ke kusanci ko قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جهر الرياني قال حدثنا همير بن زنجويه زنجويا قال حدثنا عبد الله بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاء عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رأى فتى وهو يصلي قد أطال صلاته عبد الله بن عمر يقول وان متاشي وان سوري ينا صلى يا سوي تصلى zamanin manzo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsoho da dattijo da matasa da yara da mata da maza ko fama kowa ke yi samu shiga fa aiki kowa ke yi ba matasa shi ne zona kan bakin hanyar ana shiga ana a a aiki ake ko a daidaita sahu za su za su tuka sai a ladabtar da su a koya an faɗa musu kuna ɗaukar mutane akwai matan mutane duk abin da kai kaza kaza kaza kaza duk a tarbiyyantar da su haka sai kowa ya je lafiya ya dawo lafiya kuɗi kake so ƙarfinka dabararka shakiyancinka da ba abin da zai sa ka samu kuɗi sai Allah ya baka in ba haka ba haka za ka yi ta fama kana ta fama haka mutu ba ka da kofar dala ka lazimci mutunci ka girmama mai wadda za ka girmama duk mace ka ganta ka kaddara uwarka ce yarka ce kanwarka ce ka kaddara haka sai ka girmama su wallahi gobe sai ka kai ke da adadin da sahu guda goma ka ba mutane su rayu saboda ka kiyaye shari'an Allah ka kiyaye addinin Allah ba innahum fityatun amanu wa zidnahum fityatun ina ma na fityatun matasa samari amanu bi rabbihim suka yi mana sai me wa zidnahum hudan muka kara musu shari'a ba sai ka je ka bude masallaci kana wazi ba kana tsaye kana tsaye da bakin mai kana tsaye kana tsaye da kananzir kana bakin hanya kana tsaye da kaza kana baki na komai ka tafi da shi yadda ya kamata ka girmama wanda ya kamata ka girmama kada ka cuci kowa ka hakura da dan kwandaloli da kake samu zaka ga ran da Allah zai tarfa albarka sai kai mamaki kai ma kawaye gari abinda ka samu jiya da dare din kaga almajirai mai koko a basu da naira biyar ka kawo naira dubu ka ce a basu koko da kosai ka yi aiki ko ba ka yi aiki ba kada ka mai da kanka banza ka zama banza ka mai da kanka mutunci Allah na kallon ka mala'iku na tare da kai ɗaya na kafa da dama ɗaya na kafa da hagu kana hayaniya kana tsalle kana mene da duk mala'iku na rubutawa ba ruwansu da abin da kake ciki abin da aka ce su je su yi su zo su rubuta da an ce su hana ka ko su buge ka za ka samu dama za ka samu dama abin da ake me za su zo su hana ka manzo Allah ya zo ya hana ka ya sa ya ce kai kar kai ga abin da za ka yi ga abin da ba za ka yi ba kai ma sai ka duto inda Allah ya ajiye ka kenan kana sai da bakin mai ne kana ta sahu ne kana gyaran keke ne makanaiza ne da hanyar da ka samu kanka ba kiman mutum fa abin da ya kware fa kiman mutum abin da ka kware a ciki makanaiza da ke gyara kafa menene tayoyi din nan lokacin da yake zaune yana aiki din kada ka taba tsammanin cewa wai ka fi shi fa kai ne mai ofis ko kai ne menene in ka zo za ka wuce a wajen motar ka ta yi fancu duk darajar ka za ka yi gyara za ka yi tafiya ka yi fushi ka tafi ka barta za ka yi wa za ka nemo to yanzu shi ke da iko shi ke da mulki za ka nemo shi ya gyara maka ya karbi abin da zai karba ka kama hanya ka tafi inda za ka za ka masallaci ne za ka ɗaura aure ne za ka sadar da zumunci ne don allah bai taimaka maka ba zai karbi kuɗi ba zai sami lada ba saboda shi yasa matasa kada ku mai da kanku banza ku zamo banza ku mai da kanku Allah na kallon ku kowanne a cikin mala'iku na tare da kai sai dare da yam dare sai Allah mala'iku su hau da ayyukan ka wayansu kuma su hau suna tare da kai kafin gari ya waye haka za a yi ta yi har ranar da za a ji a ce maka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba an fahimta kuna zaune bakin titi ne kuna sai da menene kuna sai da lemu me kuke sayarwa amanan wannan hanyar yana tsada kanku duk wanda yazo duk yar da kuka ga za a wulakanta kada ka ce ba yar ka bace ba kanwa ka bace a anguwan mu dai ai yar bakota ne dan me za ku dan me za ku yi kaza dan me ka zazzare idanunka zaka ga yanda Allah zai mai da kai zaka ga yanda Allah zai mai da kai gobe ba ma sai an kai jibi ba ana nan za ka Allah zo yana buɗa ma Allah ya sa maka albarka kenan ko Allah ya saka maka albarka amma ohu ba ruwan kowa ba ruwan kowa haka kai ma za ka zama ba ruwan kowa da kai ka gama alalace ba sallah ba kuɗi ba addini ba adila ko kuma za ka je lahira kuma a tsaye ka tambaye an fahimta wa huwa yusalli ibn umar ya ga wani samari saurayi yana sallah qad atala salatahu wa atnaba fiha ya tsawaita sallah fa qala man ya'rifu hadha sha Allah da umar ce wa san wannan yaro matashin qala rajulun ana sai wani mutum ce na san shi fa qala abdullah ibn umar law kuntu a'rifuhu la amartuhu an yutila ruku'a was sujuda da na san shi sai ce tsawaita ruku'i da sujjada mahallin mai cikin wani babi muke falalan sujjada da na ce tsawaita sujjada da rukui saboda mai fa'in ni samitu rasulallah sallallahu alaihi salama ya kulu saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi salama yana fadar cewa innal abda tabbas bawa iza kama yusalli in ya tashi yana sallah utiya bi zunubihi sai a kawo zunubansa faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi zunuban sai a kawo akan shi da kafadunsa ina ba na an kawo akai da kafadu in kana tsaye aka dora ayyukan ka akan ka da kafadunka suna tare kana ruku'i fa kana sujada fa daga Abdullahi da Umar istinbati zaka yi wannan istinbati sannan a ce wayannan ba su isa ba to ai ba wanda ya isa kuma kenan fakullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu duk sa'an da ya rukuyi ko ya sujada kana tsaye aka kawo laifukan ka aka dora kanka da kafadunka in za ka yi shekara goma suna ina ce yasa maimakon ka tsawaita sallah abinda abdullahi dan umar yake so ya faɗa mishi kenan maimakon ka tsawaita sallah minti 30 kana cikin tsaye ka yawaita rukuyi da sujada an fahimta saboda me kana ruku'i sai me sai su zubi kana sujada sai su me sai su zube ta saqatat anhu aina mahallu shahid fi bayani fadl as-sujudi wa ruku'i fa kullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu da na san shi ai ban san shi ba lalle na Abdullahi dan Umar yanzu yanzu duk samarin da ke unguwar nan ka san su eh a a law kuntu a'rifuhu la amartuhu da na sani da na umurce shi kowa zaka iya umurta ai bai ce da ce na mai nasiha ba la amartuhu kai da kanka kana ganin wanda ya don shi zafi kai zaka ce mishi wani abu amma ga wanda ya don shi ke dan sanyi sai ka ga kaza kaza kaza kaza wani kana ganin shi ka kana Allah Allah ne kura lafiya ba haka bane ba haka ne haka ne hadda wallahi eh a cewa waye sanar ce na san ce da na san shi da na faɗa mishi kaza to sai a je a kaga yana so ya ganka ko ko ya je ya faɗa mishi ko ko a a da ya faɗa ba gashi kaji ba in wancan ba bai ji ba kai ba gashi kaji ba abin da yake so wancan kadai ko kowa qala akhbarana abdul wahid al malihi qala akhbarana abu mansur al samani qala hadathana abu ja'far al rayani qala hadathana humayd bin zanjuwayhi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع قال حدثني أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كاجي من في تتاري da manzon Allah wannan ba daraja ba da zo ka ce a a sai mai kai me sai ka bata kanka lokaci فإما أمر بعزق فقطع وإما كان مقطوعا قد هاج ورقه ko ya ce a tsin ko wannan tankar dabino ne ko sun manyan dabino ne ko ko a an ga ga reshen ya tsinke ganyayen duk sun bushe suna motsi wa biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam qadibun fadarabahu manzo Allah na rike da kwage sai buga kasan reshen bishiya in ganyayen suka bushe da ka buga so dai sai me sai ganyen su yi me su zubu baki daya ko fadarabahu faja'ala waraqatul waraquhu yatanatharu faqala sai manzo Allah da ya dauki kwagere sakandire sai ya buge shi duk suka zubu sai ce hal tadruna ma matalu hadha kun san misalin wannan abin da kuka yi nayi qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala inna mathala hadha mathalu ahadikum idza qama ila salatihi wannan abin da kuka gani misalin ɗayan ku ne in ya tsaya yana sallah ju'ilat khatayahu fawqa ra'sihi sai aka kurakuransa a dora a kansa wa idza kharra sajidan tanasarat anhu in yayi sujjada sai su saura sai su zube kama ya tanasar warqu hadha al-izq aga misali ko qultu to shine anan malamai suka kare juna ilimi mutum yana sallah ya tsawaita tsayuwa ko kuwa a'a ya takaita tsayuwa ya yawaita sujada da ruku'i don zunuban su ta zuba an fa anan da ya kamme a yi matsala ne duk yadda kai ba za ka kai inda suka yi suka yi ikhlasi da ibada Allah ya bura musu albarka ba shi yasa sai ka bi su yadda suka yi din amma ka ce za ka yi musu za ka yi musu kaza kaza kaza ba su iya ba to kai ne za ka iya kai kai ina kake ma tukunna in su ba su yawo kai babu kai kenan an fahimta kultu bala ya ce ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun ƙari juna ilimi fi anna tura alqiyami afdalu am kasratu ruku'i was sujud malamai suka ce in kana sallah ka tsawaita sallan shi yafi ko ka takaita tsayuwan ka yawaita ruku'i da sujada shi yafi fa qala ba'dhum kasratu ruku'i was sujud afdalu suka ce yawan ruku'i da sujada su yafi li qawlihi subhanahu wa ta'ala wasjud waqtarib a min ina mahallu shahid cikin wannan aya wasjud waqtarib eh eh eh ma'ana kai sujada don me samu kusanci da Allah ba a fadi wannan a cikin kiyamun ba tare da cewa kiyamun ma'aikata neman kusanci da Allah ko talla kake yi kana tallata kai ahli sunna ne kai salafi ne kai kungiyar kaza ne kai kungiyar kaza ne an fahimta to abinda suka kafa hujja da shi ke sai kenan sai a mika wuya ko akwai magana da za a yi suka ce yawaita sujada ya fi me yasa Allah ce waqtar fasjud wasjud waqtarib kai sujada ka samu kusanci da Allah wake da magana kuma wa zai goyi bayan tsayuwa tsawon tsayuwa a cikin sallah a tsawaita ha tsawaita shi a tsawaita ko a takaita a takaita sa'annan a yawaita min sujjada din ma'ana an mika wuya kenan ba mai ba mai magana eh afdal eh a ba shi ne ana tare da malam ba ai afdalus salati tulul qunut tulul qiyam ko to yayi ka shuru ya ba ka wannan ba sai a ce maka eh tulul qiyam bi kai waqtarib ba ko ya kai eh bi kai ba قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرعي ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح زكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو راجع وهو وهو فأكثروا الدعاء kana iya kusanci da Allah kana tsaye kana amma abin da yafi kusanci da Allah kana sujjada goshinka da hancinka da suke da daraja a wajenka ka turmusa su a cikin kasa shine karshen kaskanci da tawazu'anci gaba ga Allah madaukakin sarki sai ce waqtarib ka roki Allah amma manzo Allah ce an ce kar na karanta alqur'ani a cikin sujada da ruku'i amma sujada ruku'i ku karanta kaza amma sujada ku yi ta roƙon Allah abin ku nace a cikin roƙon Allah فأكتبوا فيها الدعاء رواية مسلم كنا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف وغيره عن عبد الله بن وهب وسئل ابن عمر أطول الركود في الصلاة في القيام أفضل أم طول السجود ma'ana atwalin rukuni mutum ya tsawaita nutsuwa a tsaye fi salati fil qiyami ke ko shi yafi amtulu sujudi ko mutum ya tsawaita sujjada qala inna khataya al insana fi ra'sihi wa inna as-sujuda yahuddu al khataya ko ne abdullahi da umar ya faɗa kenan ya goyi bayan mai kenan sujjada وقال بعضهم طول القيام أفضل ويسمس آآ أتويت صيوان شين يفي ميسا لما أخبرنا أبو أثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل هذا كما قال الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت yace sallan da aka tsawaita tsayuwa ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد عن عبد بن حميد عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير wannan yana nuna falalan da ke cikin tsayuwa ne a cikin sallah ko amma na sujjadan kuma fa bayan falalan da ke ciki ga aikin da ke maka da kusanci da karkabe mai ya karkade masu nubin kalawa wa akhbarana ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abubakar ahmad ibn al-hasan al-hiri qala akhbarana hajib ibn ahmad at-tusi قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل قال طول القنوت ruwayen da suka wanda suka ce sujjada sai fi sun kawo hujjojinsu wanda suka ce tsayuwa sun kawo hujjojinsu ko to sai ka auna ka gani duk cikin alkhairi kake qala ahmad bin hanbalin ka gani qala ahmad bin hanbalin ko shi ana ahmad bin hanbalin haka zai har muka gama garajin abdulaziz sheik abdulaziz bin baz min abdulaziz bin baz ila kaza kaza kaza ba zai taba cewa min da sheik abdulaziz sai dai ku ku faɗa ba wanda taba faɗa min abdulaziz ibn abdullahi bin baz ila in za a aika sarakuna ne ko mutane ne kan hanya lokacin farko-farko 1970 din in daga gawadina za a kan maka umra ko takardar gaba da fito ba sai aje kana zuwa ofishin shi ce ku sauwake ma wannan ya tafi ya dawo duk ɗan sandan da kan mika mishi da shi abdulaziz bin a hazi umda haza rukun a sai a baka hanya duk saudiya inda aka yi abdulaziz bin baz kowa ya sani ba za ka taba jin shi ya sa sheikh abdulaziz masu rubuta mashi shi zai imla'i ke musu uktu min abdulaziz ibn abdullah ibn baz ila kaza kaza kaza narju taysira amra muna so ku sauwake mishi hanyar ya tafiya dawo al'amarin sai tafiya dawo me duk abin da aka fada muku ai ba ƙarya ƙarya ake yi da zace ibn taymiya ya fada cewa masu maulidi za su cewa ina ma aka fada ana ta bincikowa ba sai da aka je aka gano inda yake shi kuma ana bin kalmomin ai kaza ne ai duk abin da muka gani ne muka rayu a ciki shine kalmomi ne guda biyu ibn taymiya ya fada karantawa ba sai da nayi aiki labirarin Sheikh Ahmad Al-Ansari shekara takwas ina hidima a ciki ba karatu kaɗi ba jami'a kaɗai na je na yi bakwai kuma duk wani malami duk saudiya an za a yi rubutu game da akida masters phd sai an zo labirarin shi eh hadisi akida kowa sai ya nemi inda yake har su shekhin rabi'il madkhali almajiransa ne eh almajiransa ne tare muke haduwa a ofis labirarin shi ne ke neman kowa littafin da yake buka haka ake karantawa daga nan ake tarbiyyantar da mutane ina karanta mantik wata rana sai na zo na ce su wannan su ibnu abdulbarra sai ya fushi ya ce ibnu abdulbarra ya fi karfin a ce mai suwa ne in za a kira sai an girma masu rannan bai yi karatu ba sai kuma ka nemi tarbiyya ke su ibnu abdulbarra ba a ce masu su ibnu abdulbarra haka na fada da larabci abdul abdul to haka ya ce da fashi yake fada ya ce a isu abin abin sun fi karfin ake musu su a fada musu haka girma masu ake ba na baku labari ba wannan dan shi za shi phd a cikin a cikin imamu malik ya ce to littafin ka in za ka je ka ce maliku kala kai ya shigo gidana in za ka kira maliku sai ka yi mishi ka ba shi cikakken girman shi darajar shi kuma ka yi mishi radiyallahu rahimahullah haka ke ba aikace ne matsaloli biyu ne wannan matsala na maulidi da kuma matsalar ibn taymiya zai yana magana abdul qadir yana ce kaza kaza kaza kaza su shugaban asar sunna hamidul faqi masar suke amma suka zo madina suka zo maka umra haji suka zara amma mutanen masar ne shine shugaba suna da majallatul tauhid shekaru kusan 50 ana yafi haka suna yi hayyar majallatul tauhid sun fi kowa zafi da tsanani suka ce ibnu taymiya bai san abdul qadir ba wani abdul qadir ne ya sani yake magana shi ba wannan jelani eh ibnu taymiya ya kama magana yana tafiya ba ruwan shi ina dalili yake nan yake kawai abin da yake yi shi yasa ibn taymiya ibn hazm duk wanda kaga yana suka su wallahi kowa wane ko bai san darajar ilimi ba bai san darajar ilimi ba amma wanda ya san darajar ilimi ibn taymiya ba hanbale ne amma duk mazhabin ya dauko su yana magana kamar su kadai ya sani duk wanda yake so ya je karanta littafin shi kuma a daure na kurkuku yau yana littafin da duk mazhabin da ya dauko ya dauko mazhabin Imam Malik haka yake ta magana yake ta magana duk inda duk duk loko da sako na mazhabin sai ya faɗa maka haka mazhabin Ahnaf haka mazhabin anabila haka mazhabin shafi'i to a zo ana magana shi yasa duk wanda yake mushe kai kamar baka san ma yana yi ba wannan hayaniya ce ake ciki yanzu youtube facebook da shakiyanci da menene da menene babu abin da ake yi sai kana son almajiranka suna girma suna yabonka almajiran wani na yabon shi almajiran wani kowa daidai ke yi yaushe za a san ina aka san sannan ga aiki gabanmu wallahi kaje kai tunani akan hadisan da muka karanta yau da cewa addini ana neman kusanci da Allah ne ba talla da ake wallahi sai ka tausaya maka sai ka tausaya maka duk wa'annan mun karanta su ne wa'ansu lokacin da karanta su Allah ba a haife su ba wa'ansu ba su yi sa wando ba wasu ba su zai karatun dara da karatun dara da hadis na Buhari shi kowa ya gani yaje ko yaje shi da kulgetul hadis to shi ku zawo kuma shi kenan kuma kowa ya zo yana son ya gina masallaci shine zai mai fatawa shine zai faɗi kaza abinda bai gano shi ba yayi magana kowa ya kicin kicin kaman da gaske wallahi tallahi wani abin cutar da sunna fa duk wanda ka san an san ka ba mai mutunci bane ko ko ba mai gaskiya bane ko ba mai amana bane kana danganta kanka da kaza kana bata sunan kaza ke kana bata sunan kaza ke shi yasa ka danganta sunan kanka da sunan kaza to shi ka biya wannan haraji shi ka kiyaye kanka kun manta ko Imam al-Bukhari da ya tashi zuwa za shi za shi koyon ilimin hadisi ba wai ya je ya zama Imam al-Bukhari ba kenan fa yanzu sunan shi Muhammad bin Ismail ya aka yi an manta da kisa ana tune ba shi an maimaita ba ke قال احمد بن حنبل wannan abin da kuke farkata nuna mai goyi ga ibn abdulaziz ba yanzu yi muku ƙarya mai kuke me za ku gani me kuke yi min to sai yi ƙarya ne in halakar da kaina duk abin da gani wani na abubuwa haka abin da yake ciki ke in ka ja ce sheikh abdulaziz ko hafi ko imam ko a wa'yansu suka faɗa amma shi da kan shi zai min abdulaziz ibn baz ila ka za ka zaka ba zai taba cewa shi malami ko shehu ne ko wani haka ibn humay haka mare ne ibn ibn al-usaymin ibn kaza kaza duk manyan malamai haka suke in da kaje in kaje an ce mishi sheikh kaza a to almajiransa suka faɗa muna karatu tufatul arzu cikin masallacin annabi ina karanta shi hamad lansari limamin madina ji aka ce inda muka je muna karatu din na kaza kaza sai mun rubuta application kenan muna son a endorse muna tabbatar muna malami mai zauna yana karantar da mu shi muka zo ni zan rubuta shi na ce mun sheikh hamad lansari ce a in ya kai wajen shi ya san ba ni na rubuta ba eh in takardar ta kai wajen shi ya san ba shi ya rubuta ba ba wanda zai ce maka shi ne sheikh kaza ko shi ne sheikh kaza shi ne shekhantakar da tsoron da takawan da sunan da mai ana yi ne tsakani da allah ibada sai da aka canza aka ce to malamin ka ne shi ya ce haka za ka rubuta ma haka aka shi aka rubuta haka haka za a yi ya za a yi haka za a yi manzo Allah bai ce mali share ya ce a'a ba ya da ya ce a'a ba zai iya ba yau sai manzo Allah ya mai ya share da hannunsa to a sayi na ya sake rubutawa ce satu samun bi mithli haza fa taqbal za ka zo ka haɗu da irin wannan ka yadda a manzo Allah ya zai bar duniya sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman da ya zai kai kan sayyidina aliyu shi da suwa muawiyar ibn abi sufyan haza ma ahada alaihi ali ibn amirul mu'minin da ya ce a da mun yadda kai na amirul mu'minin za mu ja da kai ali ibn abi talib abinda za ka rubuta kenan abinda muka sani in mun yadda kai ne amirul mu'minin da za mu ja da kai to abinda za ku duba a nan shi ne sayyidina ali ya ja su ba su yadda mu ba mu yadda kai na amirul mu'minin kai na ali ibn abi talib da mun yadda kai abin da ya fata da mun yadda kai ne amirul mu'minin ai ba mu isa mu ja da kai haka ne abin da kake gani din nan shi bai yadda maka kai ne ba abin da yake gani din nan kai ma baka yadda masa shine ba matsaloli da yawa matsaloli da yawa ba haka bane ba a ya za ka ce amiru su ne kurai sha mai suka ce a a ai ba mu yadda kai rasulullah mun yadda kai rasulullah ne ana mu hana ka shiga madina ba muhammad bin abdullahi abinda muka sani ke manzo Allah ce ka share ka rubuta yace a share rasulullahi kuma yace mai kuma in share rasulullahi da hannuna wannan hannun ai hannun ba zai iya ba hannun ba ba zai iya ba ko na ce ya share ba zai iya ba ba aikin shi bane to wanda zai iya sai kama ya share ai ba komai bane ba wannan ne rasulullahi ba rasulullahi ne ne Allah ya ba ba haka bane ba ko kan takarda ne zama rasulullahi ba shi ne rasulullahi rasulullahi baiwa ce daga Allah kaza ma ta Muhammad ibn Abdullah kaza kaza magana ta an gama ko ba gama ba sai na aliyu ya ji zafi ya ji zafi ya ce sattu samu misli haza fa takbal wata rana za ka zo ka saya irin wannan matsayin kuma ka yadda shekara guda shekaru nawa sannan manzo ana kai wannan manzo ya ce haqqu bi ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kaga ya kara shaida cewa manzo Allah mana wahayi kenan Allah ya manzo Allah don abin ya faru shekaru da yawa sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman shekaru nawa suka yi sannan kai shekararsa قال احمد بن مهل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثان لوكاشي يا تشكو يا وتي ما اه يكون قلت هذا اكرت حديث قال احمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود إسحاق بن راهو يتي أما إن صلى رانتي كيو فكثرة الركوع والسجود كيو يتركوي لسجدا وأما بالليل فطول القيام أما إن صلى درني أيمي إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه sai dai zamar mutum yana da hizibi wurdin da yake na dare yana son ya cika to shine sai ya duba me zai fi dacewa da shi fa kasratu ruku'i wa sujud fi hadha ahabbu ilayya li'annahu yati ala hizbihi wa qadra biha kasratu ruku'i wa sujud wa qala abu isa inma qala isaku hadha li'annahu kaza wa sifa salatu nabi sallallahu alaihi wasallam bil layli abinda sai ba haka ai haka aka siffanta sallar manzo Allah a cikin dare wa wasifa tulul qiyami aka ce yana tsawaita mai tsayuwan ko wa amma bin nahari falam yusuf min tulil qiyami ma usifa bil layli allahumma ajina fi man hadayta wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirif anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.